أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يوم مصر النبي صلى الله عليه وسلم ɗalibai na ilimi da malamai za ku saurari karatun sahihul bukhari daga bakin ashek malam abdullahi uwais da ke unguwar limanci da lalokal gamen garin kano najeriya an fara wannan karatu a ranar juma'a ranar juma'a tara ga watan uku 2012 aka fara wannan karatu Allah ka sa mu ga ƙarewa wannan karatu lafiya. Mu sauraro lafiya, mai neman ƙarin bayani da karatuttukan wannan babban malami sai ya neme mu a wannan nambar waya 08037272690 a yi sauraro lafiya. Allah ya ƙara mana fahimta, ya ƙara malamin lafiya ya sa ya gama lafiya ya haɗa shi da shugaba alaihi salatu wassalam kuma ya haɗa mu da shugaba alaihi salatu wassalam da sauraro bismillah
Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatu wanda aka faɗa da yardar Allah yau za a fara wannan littafi mai girma littafin jami'in sahi na imamul muhaddisina amirul mu'minin fil hadith abu abdullah muhammad bin isma'il bin ibrahim al-bukhari al-jufi radiyallahu anhu wannan littafi mai girma akwai wanda ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam da zama sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ne zai hana ka ringa karanta littafi na sai ya ce ya rasulallah wanne ne littafinka ai ne san cewa ka tara littafi bai ce jami'in sai na buhari a wannan shi ne littafi na shi yasa wato an gamu akan cewa buhari shi ne farkon wanda ya fara tara littafi wanda a ciki yi alkawarin fidda hadisai ingatattu bisa tsarin malaman hadisi yanda wato iraki yake fada cewa awwalu man allafa fi sahihi muhammadun wa hussa bitarjihi farko wanda ya fara littafi a hadisai ingata akan hadisai ingatattu kawai shine muhammadu isma'il al-buhari wato shi na kuma suyudi yake fada a tasa alfiyar wa awwalul jami'i bi iktisari ala sahihi faqat al-buhari farko wanda ya fara littafi da takaitawa bisa hadisi ingantacce kawai shine buhari shi abu abdullahi muhammad bin ismail buhari an haife shi daren sha biyar ga watan shawwal hijira ta ɗari da casa'in da hudu ɗari da casa'in da hudu yau fati kuma daren da shawwal ya kama a hijira ta ɗari biyu da hamsin da shida shi yasa ya rayu a duniya shekaru sittin da biyu ba sati biyu ya rayu a duniya shekaru 62 ba sati biyu to alhamdulillah yanzu za mu fara wannan littafi nasa mai albarka Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu ganewa Allah ya ba mu ikon yin aiki da duk abin da muka ji a cikinsa shi kuma Allah ya saka masa da alheri بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المدينة البخاري رحمه الله تعالى آمين باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بيان يا فرق وحي إذا منزل صلى الله عليه وسلم يكسنتي يا أكفار يوم أيكي منزل صلى الله عليه وسلم تشيزا أي بياني أولا باري وقول الله جل ذكره na wannan babi dai za a bayani akan faɗin ubangiji ambatan sa ya ke nama da yace inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhi wa nabiyina min ba'di ayat da take tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam da annabtarsa ubangiji yace hakika mu muka yi aiki zuwa gare ka Allah ne ya aiki zuwa gare ka irin yadda Allah ya yi aiki ga annabi Nuhu da annabawan da suka zo bayansa da yawa ana faɗa cewa annabi nuhu shine farkon annabin da Allah ya aiko zuwa mutanen duniya annabi adam wanda yake ya gabaci annabi nuhu shi aikensa tun a aljanna kenan aka fara bashi حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي أنه سمع cewa ya ja karfar da wakasin laifiya yana cewa na ji umar ibn al-hattabi Allah ya tsara yadda a gare shi yana kan mimbari yace na ji maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa innamal a'malu binniyat dai ayyuka gaba daya ana isinan ne bawa ya nufa da wannan aikin ne a cikin su aikin duk da kai ya zamo kai ne dan Allah to shine wanda yake karɓaɓɓe aikin duk da ya kai dan wani abu dukkan aikin a zahiri to ba ruwan Allah da wannan aikin duk irin yana ya ka kawata aiki ka yaudari bayan Allah alhali kai a aikin naka ba Allah ka nufa ba to ba ruwan Allah da wannan aikin shi yasa kowa ana isinan aikinsa gwangwadon abin da ya nufa da shi da wannan aikin kowane mutum yana samun dangane da abin da ya nufa da aikinsa wanda ya nufa Allah da aikinsa shi zai samu lada don Allah amma wanda ya nufa wani abu daban ko cewa a ce ya iya ko abin da ya kama da haka to karkari ya samu haka man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum la yuhasibun wanda ya zama ya yi hijira don wata duniya da zai same ta ko don wata mace da zai aura hijiratu ila mahadi wannan hijirarsa za ta kasance ga abin da ya hijira gare shi karkari in ya samu duniyar shi kenan in bai samu ba to kada ya dauka dai wannan hijirar tasa zai samu ladan wajen Allah haka nan in ya yi hijirar don ya samu mace ya aura in ya samu mace ya aura shi kenan iyaka abin da zai samu kenan in bai same ta ba ko kin ya ɗauka wannan hijirar tasa za ta samu shiga wajen Allah wannan hadisi hadisi ne wanda yake aka ce ba shi ɗayan ayyuka na bawa suna kewayo a kansa saboda duk aiki ana duban don wa kai shi aikin duk da kai don Allah to shi ne fa yake za ka iya samun ladansa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma duk aikin da yake ba don Allah aka yi ba to fa ba za a samu komi wajen Allah ba shi yasa ashe wajibi ne a komi a tsaya a tsarkake niyya wannan ne yasa Buhari ya fara da wannan hadisin don ya nuna matsayin tsarkake niyya a cikin ayyuka cewa duk aiki dai a yi shi don Allah duk wani aiki a tsaya a yi don Allah a dubi Allah in kuma ka dubi Allah a aiki sai zama ai an huta ba abin da yake mai gurɓata rayuwar bawa irin a ce na aiki ba don Allah ba domin kai alheri ba don Allah ba ba ake ba gode ba ba sai ka shiga damuwa amma in ka yi don Allah yau ko da wanda ka bai bai ce komai ba ai shi kenan Allah da kai domin ta yana sani ba za ka damu ba ba za ka damu ba duk abin da ka gamu da shi a kan aikin da ka tun da dai allah da kai aikin domin ka an yana sane da aikin ba fa kuma zai taɓa tuzanta ma wannan aikin ba wannan zina ya masa ko na bilkita wa kamus salata inna la nuri'u ajran muslimina wanda duk suka riko da abin da yake cikin qur'ani suka tsaya ibada to tabbata Allah ba zai tozarta aikin masu gyara ba wanda suke yin aiki domin sa.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك موسى بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان الحارث هو حارث بن هشام واتو وان ابو جهل wanda shi wannan Allah ya azurta shi ya musulunta ya daɗe yana gaba da musulunci yana cikin mawaƙan ƙurayshawa wanda suke waƙoƙi da yawa don sukan musulunci amma kuma daga ƙarshe Allah ya yi masa arziki ya zama ya musulunta to shi ya haɗu sauran shamin ɗin nan Allah ya ƙara yadda a gare shi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da shi ya rasulallahi da wata sifa wahayi yake zo ma kaka wahayi aike da wajen Allah yake zuwa gare ka قال رسول الله Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, أحيانا wani wakacin يأتيني مثل سلسلة yana zo min da ƙarfi kamar kaɗa ƙatuwar ƙararrawa wanda za a ringa jin ƙara tana tashi ko ina to haka wahayin yakan zo min وهو أشد wannan shine mafi tsananin zuwansa a gare ni فيبصر عني sai a ƙya- ya rabu da ni mala'ika ya rabu da ni wato bayan ya gama isar da aiken وقد رأيت أهلي na ƙala alhali na kiyaye baki ɗayan abin da mala'ikan ya faɗa a وأحيانا wani lokacin kuwa يتمثل لي الملك mala'ikan yana bayyana gare ni a siffar mutum a siffar mutum فيكلمني mai magana da ni kamar yadda mutum yake magana da mutum فائي ما يقول sai in kiyaye duk abin da ya faɗa قالت عائشة aisha allah ya ƙara da a gare ta take cewa ولقد رأيت hakika za ka manzo allah sallallahu alaihi wasallam wahayi na saukan masa يوم شديد a yini mai tsananin sanyi نعم فيسمع mala'ika ya rabu da shi bayan ya gama isar masa da aiken allah وإن جديد alhali goshinsa yana tsatsafar da gumi ga shi dai ana muku-mukun sanyi amma saboda zafin karɓar wannan wahayin sai ya zama gumi ne yake tsatsafowa daga goshin manzo sallallahu alaihi wa sallama حدثنا يحيى بن بكير إن قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين ya taɓo daga Aisha uwar mummune Allah ya ƙara yadda a gare ta أنها قالت cewa Aisha ta ce أول ما وجاء به رسول الله farkon abin da aka fara wa manzo sallallahu alaihi wasallam da shi na daga aike الرؤيا الصالحة mafarki kyakkyawa wa da, da halin bacci yana bacci sai ya ringa mafarki kyakkyawa
فكان لا يرى رؤيا manzo Allah ya kasance baya mafarki إلا جاء sai ko ta zo a fili gare shi kamar hasken asubahi tana zuwa gare shi da haske kamar ah, hasken asubahi ثم حبب إليه الحق sannan kuma aka so da kaɗaita ga manzo sallallahu alaihi wasallama وكان يحلو Maza Allah ya kasance yana kaɗaita a kogon hira, فيتهنس فيه mai ibada a wannan kogo na hira.
وهو التأمل Me ya ta hannu fi shi ne ibada, wato wannan hota abubu mudaraji ne.
Na'am.
Mudaraji ne malamai da yawa sun ce ibn Shahabin Zuhuri shi ya shigar da wannan danye bayanin me ake nufi da ta hannu su.
الليالي Darare masu ƙididdiga wato masu yawa.
قبل أن يزع إلى أهله Kafin ya dawo ga iyalinsa, kafin ya dawo gida, ويتزود ya sake yin guziri don haka don ya koma ya sake ibadan nan kwanuka masu yawa ثم يرجع إلى أهله sannan ya sake dawowa ga hadija ya ويتزود sake yin guziri da kamar wa'annan kwanukan حتى جاءه الحق har gaskiya ta zo masa aikin allah ya zo masa وهو في داره alhali yana kogon hira فجاءه الملك mala'ika ya zo masa فقال yace da shi ikira i karatu قال manzala sallallahu alaihi wasallam yace ما أنا بقال ni ban iya karatu ba ai ni ban iya karatu ba قال Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake فأخذه sai mala'ikan ya kama ni فقدني ya matsa ni حتى بلغ مني الجهد har ya kai matuka daga gare ni na ji matsawar tasa kwarai ثم أرسله sannan kuma ya sake ni فقال yake ikira'a i karatu قلت yake da shi ai ni ban iya karatu ba فأخذه mala'ikan nan ya sake kama ni فقدني ya matsa ni marra ta biyu حتى بلغ har ya kai matuka daga gare ni
ثم أرسله sannan kuma ya sake ni قال yake i karatu فقلت ما yake aini ban iya karatu ba فأخذني فقلت ya sake kama ni ya matsa ni mara ta uku ثم أرسلني sannan ya sake ni فقال yace iqra bismi rabbikal ladhi halak خلق الإنسان shi karatu karatun da aka koya zamo da sunan ubangiji wanda yake mahalicci karatu amfanin sa ya zamo an yi shi da sunan Allah karatu da abin da za a karanta in ne mai amfani ne ai abu ne mai kyau amma sai ya zamo tare da sunan Allah kada a yi karatun da zai zamo wani abu daban aka fuskanta da shi ba Allah ba karatu duk wanda za a yi to a yi shi amma da nufin Allah wato da nufin a amfani bayan Allah da shi to wannan shine abin nema
ترى وربك الأكبر halaka insana min alaq ubangijin da yake ya halicci mutum daga wato jini jinin da yake daga mani ikira i karatu wa rabbukal akram ubangijin ka shine mai girma فرجع بها رسول الله maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da wannan ayoyi يرجف فؤاد zuciyarsa na makyarkyata فدخل على ya shiga wajen Hadija yar Huwailid رضي الله عنه Allah ya ƙara yadda a gare ta فقال yace da ita زملوني زمل ku lulluɓe ni ku lulluɓe ni فزملوه fazammanuhu sai suka lullube manzo sallallahu alaihi wasallama حتى ذهب عنه har firgici ya tafi daga gare shi فقال لخديجة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Hadija ga abin da ya faru gare shi وأخبرها ya ba ta labarin duk abin da ya gani لقال خشيت على نفسي yace na ji tsoro ga kaina kai ya zamo abin da ya zo min ko daga aljanu ne فقال خديجة Hadija ta ce كلا la wannan ba za ta taɓa yiwuwa ba والله na rantse ma da Allah Allah ba zai taɓa kunyata ka ba إنك لتسعى haƙiƙa kai kana sada zumunci وتعمل لك kana ɗaukar nauye-nauyen muta jama'a duk wanda wani abu nauyi ya same shi ya zo ma kana taimaka masa ka ɗauke wannan nauyin daga gare shi kana bayarwa ga wanda ba shi da shi وتقرب بيت kana garan baƙi وتؤيم على نوائب kana taimaka wa jama'a bisa musibu da suka same su akan lamari na gaskiya فانطلق به خديجة amma sai hadija ta tafi da shi حتى أتت به ورقة بن har نوفل ta je da shi wajen waraka turu laufale بن أسد dan asadi dan abdul uzza خديجة wato shi warakatu din nan dan ammin hadija ne نعم وكان امرأة تنصرت الجاهلية wato shi yasa nan ibnu din na karshe sai a rubuta shi da alifi نعم saboda ibnu din wannan ba na atin abdul uzza da ya gabata bane نعم sannan kuma sunan da yake gabansa ba alami bane shi yasa ana shafe alhamdar ibnu ne in ya zama sunan da ya gabata alami ne na gaba ma kuma alami ne نعم ya zama kuma shi ibnu din na atu wanda ya gabata ne to sannan ne sai a shafe alhamdar ibnu din a wato alifin ibnu kamar yanzu wani kata sai aka shafe ibu- a, alifin ibnu daga ibnu naufali نعم aka shafe alifin daga ibnu asadi aka shafe alifin daga ibnu abdul uzza amma wannan shi sai aka bar shi wa kana imra'an shi warqatu ya kasance mutum ne تنصرت الجاهلية tattana sai da hakika ya shiga addinin nasara tun kafin zuwan musulunci
وكان يكتب لكتاب الأوراق ya kasance yana rubuta littafi da harshen abraniyanci فأتته من ال...
ya rubuta daga injila da abraniyanci abinda Allah ya nufi ya rubuta نعم وكان شيخا كبيرا ya kasance tsoho ne tukuf ya tsufa tukuf عمياء ya makance فقال له خديجة hadija take da shi يا ابن عمي ya dan amina اسمعني لابن أخيك ka ji abin da dan dan uwanka yake fada فقال له ورقة ya daga tun da fadin yake da manzo sallallahu alaihi wasallama يا ابن أخي ya dan uwana ماذا me تفعل ka gani menene kake gani فأخبر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar warakatu labari نعم ما رأى habara mara a labarin abin da ya gani wannan ne yasa aka ce idan mutum fatahi ya zo masa wajibi ne ya je ga wanda yake shehi murabbi نعم domin ga manzo sallallahu alaihi wasallama sai da ya je aka kai shi ga warqatu min nawfal wanda sho malam sani yake fada a futuhatul nasawiya nasa to فقال له ورقة warqatu yace da shi هذا الناموس wannan shi ne irin aiken da Allah ya saukar ga annabi Musa.
يا ليتني فيها جزعا Ina ma a ce zan zamo ƙaƙƙarfa a lokacin da mutanenka za su fidda kai.
يا ل- Laita ni a kuna hayya, ina ma a ce zan zamo ina da rai إذ يخرجك قومك lokacin da mutanenka za su fidda kai.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, أو مخرجيهم awa muhuri diyahum a ce yanzu lamarin sai ya kai zallin a ce mutane na su fidda ni daga garin
قال نعم mu ragatu ya ce da shi kwarai kuwa ai abin sai ya kai haka لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به tun da aka yi duniya ba a taɓa samun wani ba ya zo da irin abin nan da ka zo da shi إلا أوديا sai an yi gaba da shi duk wanda ya zo da manzanci daga wajen Allah to sai an yi gaba da shi kuma abin haka yake ta tafiya hatta wanda suke magada annabawa idan mutum ya zo da cewa a dawo a tsaye da addini daidai to shi ke nan fa sai zamo a tara masa ana gaba da shi cewa a'a a'a
wani dukuni yawmuka idan Allah ya sa ranar da za ka yi fama da mutanenka ya zamo ta riske ni ina da rai an surka na zan taimake ka taimako mai ƙarfi
ثم لم ينشور قتل sannan kuma bayan wannan abu warakatu bai jinkiri ba نعم an tofiya iya wa fati ba a daɗe ba bayan wannan sai mawarakatu iya wa fati abin da yake buri ya gani bai gani ba amma kuma da yake ai mummuni niyyarsa abin da yake samu a kan niyyarsa har ma ya fi daga aikin niyyatul mumini hayrun min amali shi yasa warakatu ya samu ladan niyyarsa ya yi niyyar cewa zai tsaya taimaka wa manzo amma Allah bai nufa ya rayu har ya ga haka din ba har ya ga lokacin taimakon ba
وبصر الوحي wahayi ya yanke daga manzo sallallahu alaihi wasallama kuma kala mushahadi sai mushahadi ya ce ما خبرني أبو سعيد abu salamatar da abu rahmani ya bani labari ya faɗa هو يجب أن فصل alhali yana ba da labari daga yankewar wahayin nan ga manzo sallallahu alaihi wasallama فقال في حديث ya faɗa a hadisinsa بينما أنا أمشي manzo Allah ya ce ina cikin tafiya sai ليس لي صفة na ji wata murya daga sama فرفعت na ɗaga gani na ko ga mala'ikan da ya zo min a hira ya zo جالس على- yana zaune a kan wata kujera بين السماء tsakanin sama da ƙasa
فرقبت منه sai aka ba ni tsoro na tsorata da shi فرجعت sai na komo فقلت na komo gida nace زمني ku lullube ni ku lullube ni فأنزل الله sai تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da يا أيها المدثر ya ayyuhal muddassir ya wannan manzo mai cewa a lullube shi ai lokacin lulluɓa ya ƙare ka tashi ka gargaɗi bayan Allah ka tashi ka sanar da bayi Allah ka faɗa musu abin da Allah ya yi
يا قومي har zuwa faɗinsa ka kiyayi duk abin da yake dauɗa babban dauɗa kuwa shine bauta wa gumaka ba kai ba bautar gumaka dama manzo sallallahu alaihi wasallam ai tun da yake bai taɓa bauta wa gumaka ba amma hanin wato ana nufin al'umma a so da yawa maganar da za a yi ga al'umma to amma sai a bayyana ta da sunan da manzo sallallahu alaihi wasallam ake wato yana daga irin abin da larabawa suke kira iyaki a ani wasu na iya jara Ah, ko yadda hau- da hausa ake cewa ana nufin a bigi jaki amma sai a bigi taiki don jaki ya ji ya tsorata to
فهمي الوعي a sannan fa sai wahayi ya zo da zafinsa ya zo a jere a jere ya zo ba ƙaƙƙautawa وتتابعه عبد الله بن يوسف abdullahi ne ya so ya ruwaito hadisin kamar yadda aka faɗa a nan وابو سعيد haka nan abu salihu وتابعه haka nan imamu da rabbadin ya ya ruwaito hadisin shi ma عن الزهري a anin zuhuri daga zuhuri وقال yunus ya faɗa a tasa ruwayar da shi da ma'amaru بوادره da wadiruhu wato jijiyoyinsa suna makyarkyata
حدثنا موسى بن اسماعيل Mm.
قال حدثنا ابو اوانه قال حدثنا موسى بن ابي عائشه قال حدثنا سيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لن عباس يفقى أفسر فضل أبنجي تبارك وتعالى لا تهرك به لسانك لتعدل به kada ka ce za ka yawaita motsa harshenka da ƙur'ani don kana son kai gaggawa kaiwa kafin mala'ika jibrilu ya kai ko cewa kana son ka kai kada mala'ika jibrilu ya riga ka kaiwa don ka kamance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama farkon da aka fara kawo masa ƙur'ani yana Allah Allah ya zama duk abin da aka faɗa masa na qur'ani shi ma ya faɗa shi yasa malaika jibril yana faɗa shi ma yana faɗa yana faɗa yana faɗa to sai aka ce ai wannan da kake wahal da kanka kake yi wahal da kanka kake yi ka bar yin haka ka bari sai ya kai har ƙarshe sannan kai ma ka karanta kuma kakka ɗauka za ka manta ba za ka taɓa mantawa ba Allah mun ce ma duk abin da ya karanta za ka haddace
قال yace قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance وآله تنزيل شدة yana gogayya da tsanani daga karɓar wahayi a- daga mala'ika Jibrilu وكان مما يحرك شفتيه yace yana yawaita motsa bakinsa da faɗan Qur'anin فقال ابن عباس amma na basin yace أنا أحركهما لكم in Allah ka kai Sa'id bara nuna ma irin yadda manzo yake motsa bakinsa كما كان kamar رسول yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake motsa su وقال سعيد Sa'id yace أنا أحركها ni an ɗaure kuhuma ni ma zan motsa bakin nawa zan motsa leɓe na biyu da na sama da na ƙasa ما رأيت ابن kuma irin yadda na gaba na basin yana motsa su حرك ya شفتيه motsa leɓansa biyu أنزل الله to shine sai Allah ya saukar da لا تحرك به لسانك لت- la tuhari bihi lisanaka lita'ajala bi إن علينا kada ka ce za ka yi wahalar motsa harshenka da gaggawa da shi don kai gaggawar kaiwa mun namun tema za mu tara ƙur'anin nan gare ka za mu hore ma karanta shi
قال yace يوم لو في صدر- في صدرك za mu tara ƙur'anin gare ka a zuciyarka وتقرأه za ka karanta shi فإذا قرأناه shi yasa idan mala'ika jibrilu ya gama karantawa فاتبع to ka bi karatun nasa a sannan ne za ka ce kai ma za ka karanta ba yana karantawa kana karantawa ba قال yace فاستمع له ka saurari abin da yake karantawa وأنصت kai shiru sai ya gama karantawa sannan kai ma ka karanta ثم إن علينا بيانا sannan haƙiƙa mun lamince ma za mu yi ma bayanin ƙur'ani za mu bayanin duk wani abu na ƙur'ani ba zai shige ma duhu ba ثم إن علينا أن تقرأه sannan mun lamince ma za ka karanta shi karantawa ta fahimta فكان رسول الله صلى sai الله عليه maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo bayan wannan وسلم إذا أتاه جبريل idan malaika jibril ya zo masa قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه sai wato manzon Allah ya karanta qur'anin kamar yanda eh, istama'a wato sai ya saurara idan ta jibril istama'a idan malaika jibril ya zo masa sai ya saurari yanda malaika jibril yake karatun qur'anin نعم sai zan tsalaka jibrilu idan mala'ika jibrilu ya tafi ya gama karantawar ya tafi qara'a hun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kama qara'a a sannan ne manzo sai ya karanta qur'ani kamar yadda mala'ika jibril ya karanta daidai wa daida baya rage komai ba tare da ya rage komai ko ya ƙara komai ba lamin cewar Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda Allah ya lamin ce masa zai kiyaye an zai kiyaye duk yawan abin da aka karanta kuma duk daɗewar da aka yi ma kafin ya karanta sai a ji ya haddace to haddasa abdani حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال آه، تهويلي حدثنا بشر بن محمد مم.
قال اخبرنا عبد الله مم.
قال اخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه in ka bauna hadisin da ya gabata قال yace عبيد الله Ubaidullah ibn Abdullahi ya bani labari daga Mama Abbasin قال yace قال رسول الله Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance أجود shi ne الناس mafi bawan mutane ya fi kowa kyauta da irin kyauta ne kyauta bai kai kamar manzo ba sallallahu alaihi wasallama وكان أجود ما يكون في رمضان maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi baiwar yankan da yake yin baiwa a watan ramara ma san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yawaita baiwa irin a watan ramara حين يلقاه جبريل lokacin da mala'ika jibril yake zuwa wajensa don karanta duk abin da aka saukar daga qur'ani duk abin da aka saukar a qur'ani a baya to sai kuma an sake bitarsa a watan ramadan shi yasa watan ramadan sai ya zamo kamar wata ne na bita ga manzo sallallahu alaihi wasallama kuma shi yasa ake so duk mummuni ma ya yawaita karatun ƙur'ani a watan ramadan a magabata akwai wanda aka ce a in ba a watan ramadan ba a kullum sai saukan ƙur'ani amma watan ramadan ya kama to a kullum sau biyu yake saukan ƙur'ani akwai wanda aka ce ma a watan ramadan kullum sai ya sauke ƙur'ani har sau uku to
وكان يقام في كل ليلة من رمضان a malaika jibril ya kasance yana zuwa wajen manzo a duk dare daga dararen ramadan فيدارسه su القرآن karanta qur'ani قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dawa da alheri a wannan lokacin من أريد المرسل fiye da iska wadda take a bakkake fiye da yadda iska take tsibar abu tana jizawa tana kaiwa ko ina sasar rana sallallahu alaihi wasallam a watan ramadan yake tsibar alheri yana bayarwa ko ina ba inda yake baya samu daga alherinsa a kan nan. ko ina yana samu to alhamdulillah sai kwana a nan sallallahu alaihi
حدثنا أبو اليماني حسن بن العاشرين wasallam قال أخبرنا شعيب أوه.
عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود Eh, أن عبد الله بن عباس أخبره eh, to Abdullahi bin Abbas ya ba shi labari أن أبا سفيان بن حرب أخبره cewa Abu Sufyan ibn Harb ya ba shi labari نعم أن هرقل cewa Herakl sarkin Rum أرسل إليه ya aiko zuwa ga Abu Sufyan سورة alhali sannan Abu Sufyan yana tare da wasu awari ɗan kasuwa na Qurayshawa da suka je Kiliti wato da suka je Kiliti gefen ƙasar Rum ɗin نعم وكانوا تجارا sun kasance 'yan kasuwa ne a ƙasar sham sun je kasuwanci ne sham في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان a muddar da manzo sallallahu alaihi wasallama yi sulhu da abu sufiyana da sauran ƙurayshawa a ciki da kafiran ƙurayshawa wato bayan an yi wato sulhun hudaybiya kenan a sulhun hudaybiya kenan da aka yi wato cewa ba yaƙi shekara goma a ajiye yaƙi har zuwa shekara goma kuma a kyale kowa ya yawo duk inda yake so
فأتوه sai abu su na da 'yan kasuwan nan na ƙwayan shawa suka zo wajen hirakal وهم بإيرياء alhali suna iliya suna birnin iliya فدعاهم في مجلسه sai hirakal ya kiransu a- ya kiransu a fadarsa
وحوله عظماء الروم alhali ga manyan rumawa suna daura da shi duk manyan masu mulki na rumawa sun kewaye shi ثم دعاهم sannan ya sake kiransu ya kiran abu su da jama'arsa ودعا بترجمانه ya kiran mai masa fassara tun da shi ba larabci yake ji ba su kuma wa'annan ba sa jin harshen romawa
فقال yace أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل a cikin ku gaba ɗaya wane ne ya fi kusacin dangantaka ga wannan mutum wato yana nufin manzo sallallahu alaihi wa sallama
الذي يزعم أنه نبي wanda yake cewa shi annabi ne فقال أبو سفيان abu su yace فقلت أنا sai nace bin na fi su kusa أنا أقرب ana akarbuhum nasaban na fi su kusacin dangantaka da shi tunda da abu sufiyana da manzo sallallahu alaihi wasallama duk jikokin abdumanafin ne abu sufiyana daga zuriyar abdumanafin yake kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake daga zuriyar abdumanafin to
فقال sai yace hirakalu yace ادنوه مني ku matso da shi kusa da ni وقربوا ku أصحابي matso da abokan tafiyarsa kusa فاجعلوهم عند ku ظهري jera su a bayansa yanda wato ba zai ga fuskarsu ba ba za su ga fuskarsa ba
ثم قال sannan ya ce ترجماني ga mai masa fassarar قل لهم ce ne da su إني سائل هذا wannan da yake shi ne na kusa mafi kusaci da ku a cikinsu zan tambaye shi zan masa tambaya عن هذا الرجل daga wannan mutum فإن كذبني in ya faɗa min magana da ba gaskiya ba فكذبوه to ku karyata shi ku ce karya yake yi tunda da abin ma ba ganin fuskarsa kuke ba balle har a ce za a samu wani shayi naku Em,
فوالله na rantse da Allah in ji Abu Sufyana لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا in ban da cewa ina jin kunyar a ce an ruwaito na faɗi ƙarya a gaban sarki a gaban jama'a لكذبت عنه da na faɗi ƙarya game da lamarin manzo sallallahu alaihi wasallama da ne masa ƙarya amma gudun ka a kama ni ya zama kunya gare ni shi yasa ban yadda ba ya tsaya dai na faɗi iya kayan da na sani gaskiya abin da yake gaskiya
ثم كان أول ما سألني عنه sannan farkon abin da ya tambaye ni daga gare shi sai ya zama أن قال cewa yake da ni كيف نسبه فيكم wato akwai ruwayar awwala akwai kuma ruwayar awwalu in an ce su makana awwala ma sa'ala ni anhu to an kala din shi ne sunan kana awwala din labarinta wato sannan ce wasu kaka dangin dangantakarsa take a cikin ku shine farkon abin da ya tambaye ni in ko an ce awwalu to ya zama shi ne sunan kana an kala shi ne labari نعم ya tambaye ni an kala kaifa da sabuhu fikum yace da ni kaka dangantakar shi wannan wanda yake annabi ne na Allah fita a cikin ku me ya matsayinsa a cikin ku dangane da gan- dangantaka قلت sai nace هو فينا ذو نسب a lalle kan ma'abucin dangantaka ne a cikinmu ɗan manyan mutane ne a cikinmu ɗan manyan mutane ne a cikinmu قال Hirakanu ya ce هل قال هذا القول منكم أحد a cikin ku tun da kuke an taɓa samun wanda yake shi annabi ne قبله da ɗai kafin shi ya faɗa قلت لا nake a a ai tun da muke ba a taɓa samun wani a cikin mu ya ce shi annabi ne ba tun da ƙurayshawa suke ba a taɓa samun wanda yake Allah ya aiko shi ba har bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama
قال Herakal ya sake cewa هل كان من آبائه من ملك an yi wani sarki a cikin magabatansa a cikin kakanninsa an taɓa samun wani mai mulki قلت لا yace a'a ba a taɓa wani mai mulki ba a cikin kakanninsa
قال hirakalu ya ce فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم to yanzu da yake shi annabi ne allah ne ya aiko shi manyan mutane ne suke bin sa ko ko waɗanda suke raunana a cikin mutane wanda su ba komai komai ba su ne suke bin sa فقلت sai na ce بل ضعفاؤهم a ai masu bin nasa raunanan mutane manyan sun juya masa baya wanda suke manyan sun juya masa baya قال sai hirakalu ya ce أيزيدون أم ينقصون to su mabiyan nasa faruwa suke yau da gobe ko ko raguwa suke mabiyan na annabi sallallahu alaihi wasallama faruwa suke yau da gobe ko ko raguwa suke قلت abu sufyan ya ce sai nace da shi بل يزيدون bari karuwa suke kullum gaba suke kullum yawan su karuwa yake قال sai abu sufyan ya ce am hirqal ya ce هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه ana samun wani a cikin su ya rinda ya ce ya bar addinin don yana kin addinin ba ba- ba da an ya tura shi bayan ko ya shiga bayan ya shiga a cikin addinin قلت لا ya ce a'a duk masu bin sa wanda ɗi ya bi shi to ya bi shi kenan ba a samun wanda zai yake cewa ya yi ridda ya bar addinin قال hirakami ya ce هل كنتم تتهمونه بالكذب da can kuna tuhumtarsa da cewa yana faɗar maganar da ba gaskiya ba قبل أن يقول ما قال kafin ya faɗi maganar nan da ya faɗa na cewa shi manzo ne na Allah
قال abu sufiya ne yake قلت لا yake a'a ba mu taɓa tumtarsa da cewa ya faɗi maganar da ba gaskiya ba iyaka sanin mu da shi mun san cewa duk maganar da yake faɗa gaskiya ce
قال an rakalu yake هل يزدوه yana yin yaudara ana yarjejeniya da shi ya yaudara قلت لا yace a baya yin yaudara in an yi yarjejeniya da shi cikawa yake
ونحن منه في مدة amma fa a yanzu mu da su mu da shi mun yi sulhu zuwa wani lokaci لا ندري ما هو ba فاعل mu san me zai ba kafin karewar lokacin ba mu san me zai ba kafin a ce lokacin ya kare mun yi sulhu da shi cewa za a ajiye yaƙi shekara goma amma ba mu san me zai ba abu suwa ya san me manzo zai ya san in dai ba su ne suka warware ba amma Allah bai taɓa warware alkawari ba bai taɓa warware yarjejeniya ba amma wannan ya sa ne dai wajen ka a ce ya ba da kai gaba ɗaya.
Kala.
A yace abu su ga ne yake ban samu wani waje ba a duk amsoshin da na bayar ga hirakalu da zan iya sa wani abu na son zuciya a ciki in ba a nan ba a nan ne na sa abin da yake na son zuciya don ko na tabbatar ba zai yaudara ba manzo sallallahu alaihi wasallam ai ba yaudara eh na san ne ba mu ne muka warware ba an shi ba zai warware ba kala yake har katar tumuhu abu a herakar da yake da kuke da shi zaman da kuke da shi kun yi yaƙi da shi kun yi faɗa da shi kulku na'am yake ƙwarai mun yi yaƙe yaƙe da shi kala yake a herakar yake fa kaifa kana qitalukum iyyahu to yaya sifar yaƙin da kuke da shi shi ne kullum yake nasara ko ko kullum ku ne kuke nasara ko ko yau ta yi wannan yi nasara gobe kuma wancan yi nasara kulku yake alharbu bainana wa bainahu sijalu a yaƙi tsakaninmu da shi karɓa-karɓa ce yanalu minna wata ran ne nasara a kanmu wa nanalu minna wata ran kuma mu taɓa shi
kala ma za ya amurku a hirakar ya ce to me ke umarta ku kulku me ce yaqulu ubudullaha wahdahu yana cewa ne ku tsaya ku bauta wa Allah shi kaɗai wa la tushriku bihi shay'an kada ku ce za ku tarar da wani abu da shi wa tuqu ma yaqulu ku aba bar abin da guma an iyayenku suke faɗa na daga cewa a bauta wa gumaka kan ku ce za ku bauta wa gumaka Guma- gumaka ba su cancanci a bauta musu ba haka nan duk sauran maganganu da mahaifanku suke faɗa na lamarin jahiliya to ku bar shi
wa ya'muruna bis salati yana umarta mu mu sallah was sidqi mu gaskiya wal afafi mu kame was silati mu sada zumunci fa qala lit-turjumani sai hirakalli yake da mai fassara لا قل له ne da shi mutumin nan سألتك عن نسبه Na tambaye ka da farko daga matsayin dangantakar shi wannan mutum a cikinku.
فذكرت عن- Ka ambata cewa shi ma'abucin dangantaka ne a cikinku yana da ɗaukakar dangantaka ɗan manyan mutane ne.
فكذلك الرسل Yanda ka faɗa ko haka tsarin Allah yake game da duk manzannin da ya aiko. Haka manzanni تبعث ana aiko su ne a cikin manyan mutanen a cikin manyan mutanensu. Duk wani manzo da Allah ya aiko to ya aiko shi ne ma- mai ɗaukakar dangantaka daga manyan mutane
وسألتك na tambaye ka kuma هل قال أحد منكم هذا القول tun da kuke an taɓa samun wani a cikinku da ya faɗi irin wannan maganar ya ce Allah ne ya aiko shi فذكرت أن لا kace a'a ka bani amsa da cewa ai tun da kuke ba a taɓa samun wani a cikinku ya ce Allah ne ya aiko shi ba فقلت sai nace لو كان أحد قال هذا القول قبله da a ce an samu wani da ya faɗi irin wannan maganar kafin shi لقلت رجل يتأتي بقول قيل قبله da sai in ce rajulun ya atafi mutum ne da yake ko- koyi bi kaulin kila qablahu da maganar da aka faɗa kafin shi ya ga wani da ya riga shi zuwa ya zo ya ce shi annabi ne shi ne shi ma ya sha'awa ya ce shi shi din ma annabi ne
وسألتك هل كان من آبائه من ملك na tambaye ka a cikin magabatansa an taɓa wanda yake mai mulki mai sarauta فذكرت أن لا ka ce a a cikin magabatansa gaba ɗaya ba a yi sarki ba ba sarki a cikin su قلت nace ولو كان من آبائه من ملك da a ce an taɓa yin sarki a cikin magabatansa قلت da sai in ce رجل يطلب ملك أبيه ai abin da ya sa ya zo da abin da ya zo da shi mutum ne da yake neman irin mulkin da ubansa ya shi ma ya yi shi ne ya fito da wannan hanya
وسألتك ya tambaye ka كنتم تتهمونه بالكذب kafin ya faɗi maganar nan kabla an ya kula ma ƙala kafin ya faɗi wannan maganar da ya faɗa da cewa Allah ne ya aiko shi kun taɓa tuhumarsa da cewa ya faɗi maganar da ba gaskiya ba فذكرت أن take a'a tun da kuke da shi ba ku taɓa tuhumarsa da cewa ya faɗi maganar da ba gaskiya ba فقد أعرف na tabbatar أنه لم يكن ليزال الكذب على الناس ba wanda za a yi a ce bai wa mutane ƙarya ba ويكذب على amma ya zo ne wa Allah ƙarya wanda duk bai wa mutane ma ƙarya ba to yake zai wa Allah ƙarya
وسألتك na tambaye ka أشرف الناس اتبعوه manyan mutane ne suke bin sa ko ko raunanan mutane فذكرت أن ضعفاءه ittaba'u اتبعوه ka ambata cewa raunanansu su ne suke bin sa
وهم أتباع الرسل daman ko haka tsari na Allah yake duk sanda aka aiko wani manzo ko annabi yake a samu waɗanda suke raunana wanda ba komai ba a cikin mutane su ne suke gaggawa bin sa inda aka faɗa wa manare kattaba aka inna allazina hum arazilina badiyan ra'ayi qalu anuminu laka wattaba aka larzaluna manyan mutanen zai ta ringa yau shi za mu bi ka ba nun mabiyanka ba masu ba kowa bane ba kowa kowa ba mu haɗa kai da su to وسألتك na tambaye ka أيزيدون أم ينقصون karuwa suke a kullum ko ko raguwa suke فذكرت ka ambata أنهم cewa karuwa suke وكذلك أمر الإيمان haka da mai imani irin imani yake in ya fara shiga zukata sai ya zama kullum ƙara gaba gaba yake حتى يتم har ya samu cika har ya samu cika
وسألتك na tambaye ka أيرشد أحد سخطة لدينه a wani a cikin mabiyansa yana yin ridda ya ce ya bar addini don yana kin addinin بعد أن يدخل فيه bayan ko ya shiga cikin addinin فذكرت ta amma samun cewa ai duk wanda ya shiga ya shiga kenan ba a taɓa samun wanda ya shiga ya ce ya yi rigga ba
وكذلك الإيمان haka imani na marinsa yake حين تخالط بشاشته القلوب yayin da farin cikinsa da fahimtarsa ta cuɗanyi zukata in mutum ya ga alamarin addini yana baya baya to alamar da lamarin addinin bai shiga zuciyarsa ba ne shigar da ake bukata shi yasa a gyara zuciyarsa نعم alamar cewa bai- wa- addinin bai shiga zuciyarsa ba ne tun farko A don duk wanda addini ya shiga zuciyarsa to kullum za a samu ƙara riko yake yi da tsare-tsaren addini saboda zai ringa ganin aiki ba shi da mafita irin riko da tsare-tsaren addini
وسألتك ya tambaye ka هل يزدره yana yaudara ana yin yarjejeniya da shi ya zo ya saba فذكرت أن لا ta ce min a'a baya yin haka in an yi yarjejeniya da shi cikawa yake
وكذلك الرسل لا haka da mai tsarin manzanni yake ba a samun manzanni suna yaudara yaudara ba tsari ne na manzanni ba ai ba ma tsari ba ne na addinin Allah a yaudara alama ce ta munafunci wanda yake ya zo a hadisi ingantacce
وسألتك بما يأمركم na tambaye ka shi dinnan da ya zo yake Allah ne ya aiko shi me yake umarta ku ku yi
فذكرت ka ambata أنه يأمركم cewa yana umartar ku ku tsaya ku bauta wa Allah ولا تشركوا ko ku tare da wani abu da Allah ولا تطيعوا yana hana ku daga bautar gumaka
ويأمركم yana umartar ku da sallah cewa ku tsaya ku yi sallah ku bauta wa Allah
والصدق da cewa kuma ku yi gaskiya duk abin da za ku yi ku yi gaskiya ku faɗi gaskiya والعفاف da kamewa da kamewa فإن كان ما تقول حقا kuma wato abu su ɗaya hiratsali ya nuna cewa shi sarki ne gwanin sarauta domin wannan ɗan magana da abu su ya tusa a ciki eh, sai ya mai da ya ce tura soje ɗaya ya gane cewa da gani daman wani makirki ne yake so ya- ya sa a ciki wani wani abu ne wanda ya kama da makirki yake so ya sa a ciki So, نعم فإن كان ما تقول حقا Turakar ya ce, in dai maganar nan da ta faɗa min gaskiya ce, فسيملك موضع قدمي هاتين da sannu zai mallaki wurin inda kafafun nan na wasu ke. Nan ɗin nan da na ce, to sai ya zo koma ƙarƙashin.
fili an sahabi nace da abokan tafiya ta ina ukhrijna lokacin da aka fito da mu daga fadar hirakalu laqad amira amru ibn abi kamsha kai magana ibnu abi kafsha wato haka su suke kiran manzo sallallahu alaihi wasallama abu kafshata sunan mahaifin manzo ne na shan nono a shi abu kafshata to wayan suna so su a ganin su su tauye matsayinsa sai su ce ai dan abu kafshata wai lalle lamarin ibnu abi kafshata ya kai inda ya kai ya kai inda ya kai a girma innahu yakhafu maliku bani gashi yau sarkin rumawa ma yana shayinsa gashi yau ya kai sarkin rumawa sarkin da ake ganin a sannan duk duniya ba shugaba kamar sa amma yana shayinsa
amma zai tumu ina abu sufyan ya ce ban gushe ba ina mai sakankan cewa cewa lalle lamarin manzon Allah zai bayyana zai nasara
hatta adakhalahu hatta adakhala Allahu alayya al-islam har ubangiji ya shigo min da musulunci wato a sanda aka buɗi makka shi abu sufiyana ya musulunta ne bayan nan da shekara da watanni
wa kana ibn an-nazir sahibu iliya a ibnun natsur wato shi ne gwamnan iliya ibnun natsur a sannan shi ne gwamnan iliya na'am wa irqala a da kuma birnin hirakala na'am kufan ala nasarar shami ya kasance shi ne kuma babban shugaban addini ga nasaran duk da suke sham wato shi ne wa bishop bishop din wato sham gaba daya bangaren sham a sannan shi ne bishop din da yake kula da su a bangaren addini shi yasa ya hada bangare biyu ne ya hada mulki na duniya ya hada kuma jagoranci na addini
yuhaddisu yana ba da labari anna hirqala cewa shi hirakalu shi wannan bishop din shi ne yake ba da labari cewa hirakalu hina qadima iliya bayan da ya zo iliya asbaha yawman habisan nafs wato bayan da rundunarsa ta yi nasara a kan rundunar farisa yadda daman allah ya ba da labari gulibatin ruwan fi adalar wahummin ba'adi galabihim sai galibuna fi bil isiniyin Ah, sai ya wayi gari wata rana ransa a ɓace ya tashi ransa a ɓace fa qala ba'ru badarqatihi sai sashen masu bashi shawara suka ce da shi qad istankarna hay'ataka mun ga sifarka mun ga fuskarka ba yadda muka saba gani ba da alama akwai wani abu da yake damunka qala ibn an-naduri ibn nadir ya ce wa kana hirqalu hazza'an firakalu ya kasance gwani ne wajen sanin taurari malamin duba ne yanzuru fil nujum yana bincike a cikin taurari fa qala lahum sai ya ce da su hina salu yayin da suka yi masa wannan tambayar cewa suna ganin dai alama fuskarsa bayan da suka yi gani ba inni ra'aytu al-laylata ai na yi mafarki ne a wannan daren hina nazartu fil nujumi koko na gani ne yayin da na bincika a cikin tafiyar taurari malikal hattani cewa mulkin masu yin kuguno ya bayyana Dar zahara hakika ya bayyana ومن يختتن من هذه الأمة a gaba ɗayan jama'u ƙabilu da al'ummu da suke daura da nan wajen wannan ƙasar waye ga al'adarsa yake yin kubuno yake suke yin kaciya قالوا sai wannan manyan masu ba shawara suka ce da shi ليس يختتن إلا اليهود mu da iyaka sanin mu a gaba ɗayan al'ummun da suke zamo- zaune a kusa da nan ba mai yin kaciya in ba yahudawa ba فلا يهمنك شأنهم in ko maganar su ce kar ta dame ka yaushe yahudawa za su zama wani abu وكتب إلى مدائن ملكك ka rubuta zuwa garuruwan da suke ƙarƙashin mulkinka فيقتل من فيهم من su اليهود kashe duk wanda yake cikinsu daga yahudawa
فبينما هم على أمرهم suna cikin wannan maganganun وتيه رقل sai برجل aka kawo wani bihirakalu da wani mutum أرسل به ملك da غزة sarkin gassana ya aiko da shi يخبر عن خبر رسول الله yana ba da labari daga labarin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ga manzon Allah ya bayyana فلما استخبره هرقل shi sarkin gassana a sannan kamar gwamna ne na rumawa a ƙarƙashin rumawa yake shi yasa ganin bayyana manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya aika wa babban shugabansu shine hirakalu yayin da hirakalu ya nemi labari daga bakin mutumin nan قال yace hirakalu yace اذهبوا ku je da mutumin nan فانظروا ku bincika ku ga أمقتتن هو shi ma yana da kaciya wanda aka yi kubuno ne ko ko ba wanda aka yi kubuno ba ne فنظروا sai إليه suka yi duba suka bincike shi فحدثوا sai suka ba hirakalu labari أنه مخ cewa ai yana da kaciya
وسأله عن العرب sai tambayi mutumin nan da aka aiko da ya ce wato sauran larabawa su ma suna yin kaciya kamar yadda shi aka gan shi da kaciyarsa فقال sai mutumin nan ya ce هم يقتتنون "Eh, kwarai suna yin kaciya al'adar su ce haka wato yana cikin abin da suka ci gaba da riko da shi daga addinin annabi isma'il
فقال هرقل Hirakalu ya ce هذا ملك هذه أمتي lalle wannan mafarkin da ne ko ko binciken da ne na gani a taurari alamar mulkin wannan al'ummar ne ya bayyana ثم كتب sannan ya rubuta Hirakalu ya rubuta zuwa wani aboki nasa رومية wanda yake zaune a rumiya وكان نذيره في العلم ya kasance nazirahu shi ma kamar hirakalu yake fil ilmi a wajen ilimi shi ma gwanin duba ne gwanin sanin taurari ne
وصار هرقل إلى همسا sai hirakalu ya tafi ya bar iliya ya tafi himsu bayan ya aika da wasiƙan nan zuwa wannan aboki nasa a rumiya فلم يرم همسا hirakalu bai bar himsa ba حتى أتاه كتاب من صاحبه sai ga wasiƙa ta zo masa daga wannan abokin nasa da yake rumiya da ya aika masa يوافق رأي هرقل wanda shi ma fahimtarsa ta dace da fahimtar hirakalu على خروج النبي bisa cewa lallai annabi wakacin fitowarsa ya zo ya bayyana a cikin larabawa وأنه نبي cewa lallai annabin nan da ya bayyana a larabawa annabi ne da gaske فأذن هرقل لقزماء الرومي sai hirakalu ya ba da ya izini ga manyan rumawa في تذكرة له بهمسا a wata babbar fada tasa da take birnin himsa wato himsa tana cikin siriya ta yanzu yana cikin biranen siriya ta yanzu
ثم أمر بأبوابها sannan ya umarni da ƙofofin fadan nan tasa فغلقت aka rufe su gaba ɗaya ثم اطلع sannan ya fito gare su فقال ya ce da su يا معشر ya ku jama'ar rumawa هل لكم في الفلاح والرشد yanzu ba kwa yadda ba ku karɓi rabauta da shari'a وأن يثبت ملككم abinda za ku yi ya zamo mulkin ku ya ɗore har abada فتبايعوا هذا abinda za ku yi ɗin ko shine ku yadda ku yi cappa da wannan annabin da ya bayyana a larabawa
فهاسوا حيث sai suka zawuta irin zawutar jakunan jeji إلى الأبواب suka nufi inda ƙofofin suke suka وجدوها ga cewa an rufe ta فلما رأى هرقل yayin da sarki hirakalu ya ga yadda jama'an nan manyan rumawa suka zawuta وعيس من الإيمان ya fidda rai daga cewa za su yi imani قال sai ya ce روهم sai علي ya ce da 'yan sandansa da suke wajen da masu gadinsa cewa ku dawo da su wajena وقال ya ce da su inni qultu maqalati anifa maganin nan da na faɗa muku a yanzu na faɗa ne aka tafiru bi hashid don in gwada irin tsananin rukonku da addininku fa qarra ay na ga ko lalle ku masu tsananin riko ne da addininku fa sajadu sai lahu suka haɗa ƙasa suka gaishe shi wa radu an suka yadda da shi fa kana zalika ayat ɗahira sha da hirakal wannan sai zama shi ne ƙarshen lamarin hirakalu ya ga gaskiya amma tsoron mulki ya hana ya musulunta ya zama bai musulunta ba Mm,
rawahu salu bin kaisana eh, wa nusu ma'marun an az-zuhri mm. wato ya samu mutaba'a ta wannan ruwa kenan to alhamdulillah kawo shi domin zai kawo shi a kitabin jihadi zai kawo shi a kitabin tafsiri waje biyu zai kawo shi a kitabin shahadati zai kawo shi a cikin kitabin jizati zai kawo shi a kitabin adabi waje biyu haka nan kuma zai kawo shi a kitabul imani zai kawo shi a kitabul ilmi wal ahkami da a magazi da habarul muwahidi to duk zai kawo shi a wayannan gurara shi yasa in Allah ya sa mun zo wajen sai a tsaya a fidda wasu hukunce hukunce da za a iya fitarwa daga wannan hadisin alhamdulillah ba samu ba da gaskiya da manzo ba sallallahu alaihi wasallama daga gare shi to an yayi asara komi shi yasa imanin nan shi ne mafi muhimmancin abu ga mutum to
babul imani babu bayani akan me ake kira imani
wa ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa sallama hakanan a wannan babin za a bayani a game da faɗin manzo sallallahu alaihi wa sallama buniyar islamu ala a hadisi wanda yake muttasili wanda nan gaba za a kawo shi da isnadinsa cikakke cewa an gina musulunci bisa rukunai guda biyar musulunci kamar gini ne wanda aka gina bisa shika-shikai guda biyar
وهو قول وفيل cewa shi imani ya kunshi faɗi da baki cewa lalle bawa ya faɗi kalmar nan ta shahada don ya tabbata cewa shi mummuni ne hakanan kuma ya kunshi aiki da sauran gaɓoɓi lalle ne ya aiki da sauran gaɓoɓinsa ayyuka irin na imani kada mutum yana da awar ya da Allah ya yarda da manzo sallallahu alaihi wasallama amma ya zamo bai sanya aiki da umarnin Allah ba bai sanya hannu daga hannun ubangiji subhanahu wata'ala ba
wa yazidu wa yan wato shi da aka ce wa felun din kamar min arfil ami alal hasi saboda kaulun din ai ya shiga cikin fi'ilun ya fi'ilun ya fi umumi daga kaulun wa yazidu wa yanqusu hakanan shi imani yana karɓar da ɗuwa da sababin da ɗuwar ayyukan bi idan zama bawa ayyukansa na bi sun ƙaru sai zama imaninsa ya ƙaru shi yasa ashe idan bawa ya ga yana tauyewa ga ayyuka na imani to ya koka wa kansa don alama ne na cewa imaninsa bai daɗu ba alama ne na cewa imaninsa yana raguwa wanda duk ya ga a rayuwa ba abin da yake muna da shi irin a ce ya aikata biyayya ga Allah ya aikata ibada ga Allah to ya kansa muna alama ne na cewa imaninsa yana samun karuwa imaninsa yana samun karuwa imani yana raguwa yana tawaya akan samu wato imanin bawa ya zamo ya tawaya saboda ayyukan zunubi saboda ayyukan zunubi wannan yadda aka faɗa cewa imani yana da tuwa yana raguwa shine masabar da sahabbai suke kai da mafi yawa daga tabi'ai da kuma malaman da suka zo daga baya buhari yake faɗa a hadisin da malika iya ruwaito daga gare shi yace na gamu da fiye da mutum dubu daga manyan malamai a manyan garuruwa na musulunci dukkaninsu abin da na ji daga bakinsu shine cewa imani kaunin wa amalu faɗi ne magana ce da kuma aiki na kirki kuma waya zid wayan kusu yana da tsuwa yana raguwa akwai masaba ta wasu 'yan kaɗan daga malamai da suka zo daga baya da suka tafi akan cewa shi imani bai da tsuwa bai raguwa imani bai da duwa bai raguwa suka ce ai abin da imani yake nufi a hakika shine yadda abu ko ka yadda da shi ko baka yadda da shi ba in ka yadda da shi shikenan an sami yadda daga gare ka in baka yadda da shi ba baka yadda da shi ba ba ba wato rabi tsakanin wannan ko ba wani iyaka ba wani waje da za a huce tsakanin wannan da an bar yadda sai a koma rashin yadda da an bar rashin yadda sai a koma yadda ashe imani kenan bai raguwa bai daɗuwa to akwai kuma wanda suka tafi kan cewa a shi imani a su wannan masu kaunin nabi suka ce ko da an ga wasu cikin manya suna faɗa cewa imani na daɗuwa ko yana raguwa ko an ga wasu nasoshi na ƙur'ani kamar wayar zadin lazina amanu imanin wanda suke nuna cewa ai imani yana da duwa to a gane ba wai ana nufin shi kansa imanin ba ana nufin ayyuka na imani amma shi kansa imanin shi a kansa bai da duwa bai raguwa akwai kuma masawa ta uku wadda an ruwaito ta daga imamu malik radiyallahu ta'ala anhu cewa shi imani yana da duwa amma baya raguwa kamar yadda za a fahimta daga risala ta dan abi zaidi wannan imani a kwalwa mani yazidu بزيادة الآمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة آه wato cewa imani yana da duwa amma baya raguwa in an samu raguwa sai dai a samu raguwa a ayyukan na imani a shi kansa imani baya raguwa amma kuma yana karɓar da duwa shi yasa ba a ce imanin wani a cikin musulmi za a kwatanta shi da imanin sayyidina abubakar ba radiyallahu ta'ala anhu a to imani kenan da yana fifita yana da duwa akan samu imani wato wanda yake cikakke akan samu imani kuma gashi gashi wa ma yuminu aksaruhum billahi illa hum mushrikuna wani yayi imanin amma dai imanin gashi nan ne to Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce don bayani akan cewa imani yana garuwa.
yazzadu imanan ma imanihim Ubangiji ya saukar da nutsuwa a zukatan mummune don ya zamo sun ƙara imani tare da imanin da ke tare da su tun farko.
wa zidnahum huda A wata ayar kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa su samarin nan ma'abuta kogo samari ne da yake sun yi imani da Allah kuma mun ƙara musu shirya mun musu gam da katar mun ƙara tabbatar da su bisa ta farke shirya
wa yazidullahu a wata ayar kuma ubangiji sanan wata ala ke cewa ubangiji yana ƙara wa waɗanda suka shirya koyaushe yana ƙara musu shirya wanda duk ya kama hanyar shirya ya kama ta gadan-gadan da ƙarfi sai zama kullum Allah yana ƙara masa shirya sai zama kullum Allah yana nuna masa daidai yana nuna masa abin da ba daidai ba yana sanya sha'awar daidai a zuciyarsa yana sanya ƙin abin da ba daidai ba a zuciyarsa
wallazina hata dauza da hum huda ubangiji kuma ya faɗa a wata ayar da wa'anda yake suka kama hanyar shirya to ubangiji koyaushe yana ta ƙara musu shirya ne musu gamda katar ga ayyuka na shirya wa atahum ta ya hore musu ayyukan bin ga tsoron Allah wato ya bayyana musu abinda za su yi ya zama sun kiyaye Allah ko ko ya taimake su bisa su ji tsoronsa
wa yazzadu allazina amanu a wata ayar kuma ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa don waɗanda suke mummunai su ƙara imani su gaskata cewa mala'iku goma sha tara ne aka sa su riƙe wuta amma kuma suke iya sarrafa ta suke iya sarrafa ta a Allah subhanahu wata'ala ya ba su iko akan haka
wa qawluhu haka nan kuma ubangiji ya ce ayyukum zadirgu hazihi imana munafukai lokacin duk da suka je an karanta wani abu daga ƙur'ani sai su ringa waiwayen junansu suna cewa to ko a cikin ku waye wannan abin da aka karanta na daga ƙur'ani ya ƙara masa imani su dai kam Allah bai nufi su karu da ƙur'ani ba bai nufi su amfana da ƙur'ani ba shi yasa ko an karanta musu ƙur'anin ba ƙara imanin suke ba shi yasa suke tambayar junan su to wannan abin da aka karanta wani imani ya ƙara eh waye a cikin ku ya ƙara wannan abin da aka karanta ya ƙara masa imani amma wanda yake mummuni na hakika ai shi da an karanta qur'ani sai zamo ya ƙara kusa da Allah dan zancen Allah ne zai ratsa shi tunda yake yayi imani da Allah shi yasa malamai suke cewa wanda duk zai zamo za a karanta qur'ani a gabansa ina jin ƙur'anin amma zuciyarsa ko gigau to ya kuka game da imaninsa akwai rauni ne a cikin imaninsa shi yasa ha ake karatun ƙur'anin nan a gabansa yana ji amma shi bai damu ba shi bai damu ba alamar ba shi da zuciya wadda take ta koma ga Allah da Allah ya faɗa ala da zikirin layi ta zama inul kulu
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا a waɗanda suke mummune Allah ya musu raddi ya ce amma dai waɗanda su suke mummune to ai su ayoyin ƙur'anin da aka karanta ta ƙara musu imani
وقوله جل ذكره hakanan kuma faɗin ubangiji ambatansa ya girmama فخشوهم فزادهم إيمانا akwai wanda wani ya zo ya faɗa musu cewa ga mutane nan sun ga mai muku tanadi za su ga bayanku shi yasa ku kiyaye amma wannan magana ta mutumin nan a maimakon ta tsorata su su ji tsoron muka kafiran nan hakan sai ya ƙara musu imani sun san in kana mummuni ai gwargwadon yadda kafiri ya ce zai ma tanadi gwargwadon haka Allah yake saukan ma da taimako a gwargwadon haka Allah yake saukan ma da taimako man kana yanzu mu Allah ya sura hula fi dunya wala yarti fallin dibi kamar ila sabai to وقوله تعالى da kuma fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala وما زادهم إلا إيمانا وتسليما taruwar tattarukan kafiran nan akan musulmi bai kara musu komai ba sai ko ba da gaskiya da Allah sai ba da gaskiya da alkawarin Allah sai miƙa kai ga umarnin Allah da kuma abin da Allah ya kaddara a gare su
والحب في الله haka nan kuma za a yi bayani akan cewa soyayya don Allah ka so mutum ba don komai ba a'a don Allah kawai والبغر في الله Niki dan Allah ka ƙi mutum ba don komai ba ba wai don ya ma ya bata ma ba ba wai don ya hana ka wani amfanin duniya ba a'a don kawai ya bar tsarin Allah kowaye shi cewa tun da yake ya bar tsarin Allah ba ba za ka ƙi shi kai ma kuwa ba ka da soyayya sai a cikin Allah ba ka da ƙiyayya sai a cikin Allah to yin haka من الإيمان yana daga alamun imani yana daga alamun imani shi yasa ake cewa ma yau ai wannan shine babban mu- mafi muhimmancin abu ma a imani ka so dan Allah kai ki dan Allah Ah, ake faɗa a wata kaya cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya tajalli ga annabi Musa yace Musa tun da kake ko ka taɓa min wani abu wanda kai na wani annabi musa ce ya ubangiji ai ni sallah saboda kai na yi azumi saboda kai na yi zakka saboda kai na yi kaza saboda kai sai allah ya ce da ya ai duk wannan duk da kai ai naka ne ai ina nufin abin da kai wanda yake nawa menene wanda kai mu wanda yake nawa annabi musa ya ce ya ubangiji to ni fa ban sani ba bayan wannan ni dai wannan na sani iyaka abin da sai ya ce ai abin da yake nawa allah yake cewa da annabi musa ai abin da yake nawa shine a ce ka so mutum ba don komai ba sai domin ni ka so shi ne saboda ya tsaya lamarina ya tsaya biyayya ta ba wai don kana amfana sa komai ba ba don kana morarsa kwabo ba a'a duban cewa ya tsaya lamarin Allah ya zama ka ji kana son sa kawai to wannan shine abin da yake in kai kai wa Allah wannan in kayi shi ne kai wa Allah a ce kuma ka ƙi mutum ba don komai ba sai don Allah cewa wannan ya bar tsarin Allah subhanahu wata'ala to koma me zai ma duk irin wata morarsa da za ka yi ba ruwanka da shi ba ka son sa shi ba naka ba ne to wannan shi ne na Allah subhanahu wata'ala to نعم وكتب عمر بن عبد الله a sai na umar ibn abdul aziz halifa adali wanda wato ya fara halifanci hijira ta 99 yau fati kuma hijira ta 101 shi yasa ya yi halifanci ne shekara biyu kawai Ah, ya rubuta إلى عدي بن عدي zuwa adi ibn adi
إن للإيمان فرائضا ya ce hakika akwai ayyuka waɗanda aka faranta akan dukkan wanda ya da'awar imani wanda duk ya ce shi mumuni ne akwai wasu ayyuka da ake sauraron a gani daga gare shi in dai hakika shi ɗin mumuni ne
wa shara'i'a akwai shari'o'i akwai tsare-tsare wa hududan da ake so a ga ya tafi a kansa a kansu inda shi mumunin ne akwai wasu iyakoki da ake neman kada ya yarda ya ƙetara su wasu na na akwai wasu abubuwa da ake son aikatawa kamar nista kamala ha wanda ya cika wa'annan daga farillan har zuwa sunnoni ista kamalar to iman hakika ya cika imani imaninsa ya cika wa man lam yastakmil ha wanda duk bai cika wa'annan ba lam yastakmil to alama dai na cewa imaninsa kan bai cika ba fa in aish in Allah ya kaddara ina da ragowar numfashi in Allah ya kaddara ina da ragowar rayuwa da sa ubayyana halakum to zan tsaya in muku dogon bayani akan wa'annan hatta ta'lamu biha har ku tsatta ta amalu da har ku aiki da ita
wa in amut in ko Allah ya kaddara cewa damar rayuwata ta duniya ta zo ƙarshe kama ana ala suhbatikum bi haris daman ni ba mai kwaɗayi ba ne a kan zama da ku daman ni rayuwa ta duniya ba ta wani tsone min ido ba in a yau ɗin nan aka raba ni da ita shikenan alhamdulillah
wa qala ibrahimu a ibrahim wato naha'i ya faɗa ko kuwa annabi ibrahim daɗin allah ya faɗa yadda yake ya zo a ƙur'ani walakin liyadma inna qalbi wato an ce shi annabi ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam ya rayu a duniya shekaru ɗari da saba'in da biyar a wata ruwayar kuma a- ya rayu shekaru ɗari biyu ne a duniya annabi ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam da ya roƙi ubangiji a nuna masa yaya ake raya matacce Aka ce, "Ah, baka yadda ba ne da aka faɗa ma ba na faɗa ma ba zan raya matattun ya ce gaskiya na yadda ya ubangiji amma ina so in gani ne kuru-kuru don zuciyata ta ƙara samun nutsuwa ashe kenan ganin wani abu yakan ƙara sa bawa shiga cikin imani ko yakan ƙara nutsuwar zuciyarsa a game da imanin
wa qala mu'azu mu'azu bin jabal radiyallahu ta'ala anhu yace ijlis bina nu'minu sa'atan wato shi mu'azibin jabal ya yi wa fati a ta'un wato a annoba ne allah ya karɓi ransa shekara ta goma sha takwas daga hijira a a gaba ɗaya a wannan littafin na buhari da muke karantawa hadisansa guda shida ne hadisan da shi mu'azibin jabalin ya ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallama a buhari guda shida ne to yake cewa da aswadin da hilalin ijlisina ka zauna da mu mumin sa'ata mi imani sa'a guda mi imani sa'a guda wato mu ƙara imaninmu mu ƙara imaninmu tsayawa ambatan ayyukan alheri da lamuran lahira da lamuran addini to haka ɗin yana ƙara wa bawa imani yana ƙara wa bawa imani Ah, haka nan kuma zama ambatan Allah wato yana ƙara wa bawa imani wannan hadisi wanda buhari ya kawo shi mu'allaki hadisi ne mawqufi kuma gashi buhari ya kawo shi mu'allaki mawqufi ne don ko iyakarsa mu'azu ibn jabal ɗaya daga cikin manyan malaman sahabbai Ah, wato abin da yasa ilimin da aka karbo daga gare shi da yawa can can ba zama wasa bai daɗe ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shekara bakwai da watanni yayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam Ah, to ah, amma na cikin manyan malaman sahabbai wanda suka haddace qur'ani tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ah, shi yasa hadisin mawqufi ne gashi ko mu'allaqi buhari bai faɗi farkon isnadin ba amma imamu ahmad ya kawo shi da isnadi cikakke hakanan kuma abubakar ibn abi shaibata isnadin ko da yake ingatacce to wa qala ibn mas'udin a abdullahi mas'udin yace al-yaqinu wato shi kuma abdullahi mas'udin ya wafati hijira ta talatin da biyu kuma a wannan littafin na buhari yana da hadisai har guda tamanin da biyar akwai hadisa na masudin a cikin buhari guda 85 Allah masudin ya ce alaƙinu sakankan cewa al'imanu kulluhu shi ne imani gaba ɗaya ka sakankance da Allah ka sakankance ka yadda da duk sufofin Allah da dukkan lamari na Allah subhanahu wata'ala to wannan shi ne imani ba ka fi kowa cika baki da cewa ai ka yadda da Allah ba amma kuma a zahiri ba a ga haka daga gare ka ba Ah, kana da awar imani amma da kai da wanda bai imanin ba ya zamo duk tafiyar daya a ga bambanci a ga bambanci a ga sakan kai sakan kan cewarka ta fito fili shi ma da wannan hadisin mawqufi ne ko buhari ya kawo shi mu'allaki amma tabarani ya ruwaito shi da isnadi ingantacce
wa qalibun umara wato a barishin hadisin wanda shi da barani ya ruwaito Allah Masudin yake cewa haƙuri haƙuri shine rabin imani in wanda ya rasa haƙuri to gaba ɗaya ya rasa rabin imani gaba ɗaya Eh, kuma wato wa- wato wannan da ya ce rabin imani kaga ya nuna shi imani yana da juzu'i juzu'i kenan ya zama raddi akan wanda suka ce ai imani bai karɓar raguwa ko da duwa to
wa qalibun umara Abdullahi Umara radiyallahu ta'ala anhu yace
la bulugul abdu wato shi Abdullahi Umara yau fati ko dai karshen hijira ta 73 ko farkon hijira ta 74 shi yasa ya dade ah, ba kamar wa'ancan da aka ambata a baya ba ya fi su dadewa kwarai ko bayan Abdullahi Masudin ya yi shi- shi Abdullahi Umara ya shekara wajen 41 ko arba'in da biyu ma shi yasa hadisansa suke da yawa kaga sun haura dubu biyu abdulhamid umar yake cewa bayan da za a yi bawa ya kai haƙiƙar tsoron allah hatta ya da ma haka fi sadari har sai ya zamo yana barin duk wani abin da ke masa susa a zuciyarsa abin da zuciyarsa za ta ringa susa cewa wannan ko ko ba daidai ba ne ko ba haka Allah yake so ba to sai ya zamo yana barin wannan sannan ne zai zamo hakika ya sifanti da tsoron Allah
wa qala mujahidun shi yasa wannan hadisi wato mawqufi hadisin marfu'i wanda muslim ya ruwaito cewa al'ismu ma haka fi nafsika wa karita an yaddali annasu alaihi to shahidi ne a kansa wa qala mujahid mujahid ibn jabr yace wato ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai an ce shi mujahidu ya wafati yana cikin sujjada a cikin sujjada Allah ya karɓi ransa a shekara ta ɗari daga hijira to shara'a lakum yace ma'anar aya ta suratul shura shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi ma'anar shara'a lakum awsaynaka ya muhammad يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وصية وإياه تعالى شيء النبي نوح dinan wahid da riko da addini ɗaya an umarce ku ku yi riko da addini ɗaya a addinin Allah gaba ɗaya guda ɗaya ne cewa annabawa suna da yawa amma dukkaninsu sun zo da addini ɗaya ne dangane da usulu in an samu saɓani to dangane da furu'a ne dangane da furu'a ne amma dai asalin duk guda ɗaya ne
wa qala ibn abbas Allah na basin ya ce
shir'atan wa min haja wato shi wannan hadisin na mujahid ya zama makadu'i ne kenan tunda iyakarsa tabi'i wa ma urifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al maqdu'u ko buhari ya kawo shi mu'allaki amma abdul humaydin ya ruwaito shi da isnadi ingantacce a Allah Abbas radiyallahu ta'ala anhu yace na'am shir'atan wa min haja likullin minkum ja'alna shir'atan wa minhajan abinda ake nufi da haka sabilan wa sunnatan tsari tafarki da kuma tsari kowanne a cikinku an ba shi tafarki da tsari wato wannan dangane da furu'a dangane da furu'a kowane annabi sai zama da akwai irin nasa furu'ar amma a asalin duk ɗaya ne
babu du'a'ukum imanukum babu fassarar cewa qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum abinda ake nufi da du'a'ukum imanukum shine imaninku haka Abdullahi ibn Abbas ya fassara wannan kalma cewa abinda ake nufi da du'a'ukum imani
qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ce ne da su ya rasulullah ba ruwan Allah da ku idan ba don imaninku ba imaninku shine wato mahaɗinku da Allah subhanahu wa ta'ala kun ba imani to ba ruwan Allah da ku
ma'anar du'a'i fil lugati al imanu ma'anar du'a'i a lugha imani imani حدثنا عبيد الله بن موسى اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان اكرمة بن خالد بن عمر قال ابلان عمر
قال رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم تشاء ابلان عمر a littafin nan na buhari yana da hadisai hattari biyu da saba'in yana da hadisai ɗari biyu da saba'in a wannan littafin Allah Umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an gina musulunci bisa shika-shikai guda biyar
shahadati Allah ilaha illallah su ne shaidawa cewa ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba Allah kadai shi ne wanda yake cancanta a bauta masa wa anna muhammad da kuma shaidawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne bawansa ne wa iqamis salati da kuma tsaye da sallah wa ita'iz zakati da kuma ba da zakka wal hajji sai kuma yin hajji wa sawmi ramadan sai kuma azumin watan ramadan
babu umuril imani babu lamuran imani cewa wato imani yana da lamura su ne ko wannan ayyuka na kirki
wa qawli Allah ta'ala a wannan babu za a bayanin fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala
laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi ku ringa juya fusakunku kuna kallon gabas ko kuna kallon yamma wannan ba shi ne nagarta ba ba shi ne aiki nagari ba cewa ga inda kake duba wannan ba shi ne nagarta ba
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر sai dai wanda yake nagari wanda yake aiki na nagarta shi ne wanda ya tsaye imani imani ko na hakika da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi imani da ranar lahira koyaushe yake ganin kamar gashi a ranar lahira yana tunanin me ya aikata don zuwan wannan rana ya yi nabi na amurka kulla waltanzur nafsu ma kaddaban ligar
wal mala'ika wanda ya imani da mala'iku yana cikin imani da mala'iku ba wa yadda cewa a koyaushe fa akwai mala'iku tare da shi ma yadda ma zinin kauli inna da dai raqibun atid wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya amaluna ya alamuna ma taf'aluna
wal kitabi yi imani da ƙur'ani ko koyi imani da baki ɗaya littattafan da Allah ya saukar ya ɗauki duk abin da ƙur'ani ya sanya shi matsayin halal a matsayin shi ne halal duk abin da ƙur'ani kuma ya ce haram ne ya ɗauke shi a matsayin haram ya yi imani kenan da ƙur'ani haƙiƙanin imani wan nabi yi imani da baki ɗayan annabawan da Allah ya sauka ya aiko su wa atal mala ala hubbi zawil qurbain ya ba da dukiya kuwa ga 'yan uwansa wal yatama ya ba da dukiya ga marayu wal masakin ya bayar ga waɗanda suke almajirai wabin safil ya bayar ga matafiya wanda guzurinsu ya yanke ko bakon da ya yi wasa'i ya bayar ga wanda suke roƙonsa wa firika ya ci da dukiyar kuma a cikin ya fanso wuyayi wato wanda suke bayi ya taimaka musu su sami yanci ala hubbihi tare ko da cewa yana son dukiyar ba ka rike riga ka sa sai ta mutu ka ɗauka ka bayar ba kana ganin kafi karfin ka sa ta to wannan ai ba nagarta ba ce yan ba nagarta ba ce ko ko abinci sai wanda yake kafi karfin cinsa kana ganin sai dai ko ma ka zubar ka ce kuma wannan za ka ɗauka ka bayar a ce an yi nagarta wannan ba ai nagarta ba nagarta ake so irin wanda za ka ci ka ɗauka ka bayar wanda kai ɗinnan ma shi ne za ka ɗauka ka ci a ce to ka ɗauka ka bayar wannan shi ne aiki na nagarta to wa salata wanda ya tsaya tsayi da sallah da zuwa da ita da baki ɗayan rukunanta da sharuɗanta da haƙoƙinta gaba ɗaya malamai suke cewa a ƙur'ani in an yi maganar sallah sai akan kawo cewa an tsayi da ita me ake nufi da tsayi da ita aka ce ai saboda ita sallah in mutum ya yi ta bisa cika sharuɗanta da rukunanta da na dubbanta da sunnoninta da kuma hucu'i da huru'i da hururi a ciki to yana gabawa sai Allah ya mai da sallan nan ta koma jiki a ɗauki jikin nan a kai shi ƙarƙashin al'arshi ya ta ibada ga Allah har zuwa ranar alkiyama wato wannan sallan ya tsaye da ita kenan nan ga ta ta tsaya hamma ta zo tana ibada amma wanda ya sallah ba haka to yana gamawa za a ninke kayansa a jefo masa gatsiyar kana Allah baya bukatar irin wannan sallar ilaihi ya sa'adul kalimu ɗayibu wal amalu salihu ya rafa'u sai aiki na gari ba wanda kai shi yanda ka ga dama ba ka ce kuma wai haka Allah zai karba a tsaya a kyautata sallah a tsaya a kyautata sallah wa'atar zakata wanda yake ya ba da zakka ya tsaya ba da zakka da ba da ita ga wanda suka cancanta da wanda suke cikawa da alkawari dukkan da suka yi alkawari to wannan su ne za a kira su managarta masu yin aiki na nagarta da masu juriya a halin tsanani da halin cutuwa halin wato rashin lafiya ko a raguwa amma dai wannan bai sawa su yaukace bai raba su da Allah shi bawa ba musu